أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya da izinin Allah bayan 'yan kwanakai da mu yi darasi ba cikin wannan majmu'a mai albarka wadda muke karantar da kanmu abin da ya shahi butulana a ka'idu shi'a mun faɗi wasu daga cikin aƙidu na 'yan shi'a munana guda goma sha bakwai wanda suke tabbatar mana da cewa wannan mazhabi ne aƙida ce wadda take batatta batta da alaƙa da musulunci idan mu ci gaba akan wani bahasi wanda aka yi shi wanda yake bayani akan ƙoƙarin shi'a da suke akan watsa aƙidunsu a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar bahasi ne muhukam wanda dr abdulaziz sana ya yi shi da sheikh muhammad ahmad amidi da sheikh ahmad muhammadu alhaji al'adur'i bahas ne muhukam insha allahu a cikin shi sun yi kokari wannan malamai akan bayyanar da hanyoyin da da dubaru da 'yan shi'a suke kokarin watsa aƙidunsu a cikin nijar kuma wannan zai sami hattara musan san sharrin da yake tunkarar mu don saboda kare kanmu da iyalanmu da ɗiyanmu da almajiranmu da shi ya yan uwa mu sani cewa tun harko Nijar tana daga cikin ƙasar Nijar tana daga cikin ƙasashe wanda tun harko harko musulunci ya zo zuwa gare su don musulunci ya zo cikin Nijar tun karni na biyu na hijira kamar yadda ba sun majallatul islamul yau ya tabbatar kuma wannan hakanan ne musulunci tun wancan lokaci ya zo daga wajen arewa ta ifirikiya lalle ya uwa mutanen nijar mutane ne kamar yadda kowa ya sani masu riko da addini na musulunci da aƙida ta musulunci kuma dukkan wasu ɗabi'u wanda suka kasance na musulunci addinin musulunci ya yi umarni da su mutanen nijar ana lissafa su cikin wanda suke ƙoƙari da riko da addini na musulunci da fiɗirarsu fiɗira ce salima kuma dukkan abin da aka ce yana da alaƙa da addini suna ƙoƙarin riko da shi da ƙoƙarin cewa sun ɗabbaƙa shi ba don komai ba don saboda kasancewar abin da muka yi nuni da shi cewa musuluncin tun harko harko ya shigo wannan ƙasa mai albarka sai dai kuma babban matsalar da ake fuskanta ya uwa shine kasancewar e, musulmin namu na cikin Nijar suna addini da musulunci ba tare da karanta shi ba saboda saboda wannan dukkan wani abin da ya zo musu aka ce musu wannan abu ne na addini to zaka gani ba kowa bane wanda ke da kokarin gane cewa lalle wannan abu ne akida ce salimiya lahiyayya ta addini ko kuma akasin haka cewa wannan akida ce wadda take karkatatta ba madaidaiciya ba to duba da wannan ya'yan uwa 'yan shi'a suke da takdidi da yin tsari da program na sayo shi'a a cikin ƙasar Nijar don saboda ta samu gindin zama kuma suke bin hanyoyi da dama da wasa'il masu yawa wajen kafar da wannan da'awar tasa a cikin wannan ƙasa tamu ya 'yan uwa lalle da'awa ta Khomeiniya wadda take ta shi'a ta Iran a rafida suna ta ƙoƙarin watsa mazhabinsu da aƙidinsu a cikin duniya ga baki ɗaya duk abin da za su kashe na kuɗi na dukiya suna ƙoƙarin zuba shi don saboda su ga sun watsa cewa aƙidan nan tasu ta shi'a ta watsu jama'a sun karɓe ta mu kuma nan don kasancewar ƙarancin abin hannu da babu da ta sha mana kai sai kasance wannan 'yan shi'a suke amfani da amfani da kuɗi wajen watsa da'awarsu kamar yadda zan mu gani a cikin wannan bahasi da wannan malamai suka yi kuma sun yi ƙoƙarin watso wannan shi'a da watsa marakis gurare na karantar da aƙidunsu tun 1996 wanda tun wannan lokacin a cikin garuruwa na ƙasar Nijar suke ta ƙoƙarin watsa da'awarsu da ƙoƙarin ba da ƙoƙarinsu da zuba gudunmawarsu akan watsa da'awarsu a cikin wannan ƙasa kamar yadda zan mu gani na farko ya uwa zan mu ga wasa'ilkin hanyoyin da 'yan shi'a suke bi a cikin wannan ƙasa ta mu wajen watsa da'awarsu mu sani ya 'yan uwa cewa sun rafida 'yan shi'a suna ƙoƙarin hidimantar da dukiya da hanyoyi da dama cikin Nijar don saboda watsa aƙidarsu na farko suna da wasa'il na adda'awa wa ta'alim da'awa kuma da karantarwa fagen da'awa da fagen karantarwa na farko in muka ɗauki fagen da'awa ya 'yan uwa mu sani cewa iran ta yi tsaye akan kafa wasu marakis gurare da dama na da'awa da maktaba ma'ana gurin littattafai da dama masu yawa wanda suke da tasjilat kasatoci da wa'azuzzuka wanda sun tattaru da larabci a yi su da larabci ko a yi su da faransai don saboda sun san cewa sha'ab na niger imma faransai imma larabci wani lokacin ma haye zuwa hausa da wadda take ita ce luga ta ƙasa wannan suna ƙoƙarin watsa shi duka a ƙalƙashin abin da suke kiran shi da cewa al-ittihadul am lil marakiz wal makatabat li ahlul bait alaihim salamu bin niger da wannan suna lalle ana samun ‘ya'yan uwa wasa'il da dama a cikin gurare da dama cikin garuruwan nan namu na Nijar wanda ‘yan shi'a suke ƙoƙarin watsa da a wasu da watsa aƙidunsu. Na farko cikin marakiz akwai markaz da suke cewa markaz na al'imamul bakir alaihi salam wanda sun gina shi ne a alif dubu da biyar kenan nan da shekara goma sha shida da suka wuce a cikin garin Niyame ɗaya ne daga cikin manya-manyan marakis gurare na watsa addinin shi'a wanda yana iya ƙoƙarin shi wajen watsa da'awa ta shi'a wanda 'yan shi'a da dama a wannan gurin sun samu hanyar watsa nishaɗinsu da ayyukansu da suke yi ta hanyar sa filim na karantar da shi'a da suka kumshi watsa a gidan shi'a da muhadarori na shi'a wanda kuma da lisai da littattafai na shi'a a cikin wannan guri da ɗan kuɗi kaɗan za a sama littafi ɗan kuɗi kaɗan wanda kowa yana iya sayi don saboda ya ƙunshi watsa aƙi da su amma maktaba sun yi ƙoƙarin watsa ta a cikin gariruwa da dama ma'ana gurin karatu na littattafai akwai maktabatul bakir akwai maktabatul huda akwai maktabatul fadimatu zahara akwai maktaba wadda take maktaba ta ar-rasulul akram wadda take makaranta ce tasu sanawiya ce tasu a niyame can da jiba littattafai a cikin wannan gurin suna saida su da yarurruka da dama da larabci da faranshi da hausa da angile wadan saboda sun san wannan yarurrukan su ne 'yan nijar suke amfani da su a rubuce dai wanda kuma sun tattaro littattafai na ahalu sunna da na 'yan shi'a don saboda tadilisi da ɓadda hankalin mutane don saboda ba za su kawo ba su sai da littattafan su kaɗai na 'yan shi'a sai a gane su cewa eh lalle watsa da su ce suke ƙoƙarin yi to sai suke garwayawa har littattafan ahalu sunna akwai amma kuma gami da littattafan su na 'yan shi'a na rawafid kuma dan su nuna ma mutane cewa saɓani tsakanin 'yan shi'a da ahalu sunna kawai saɓani ne kamar na mazhaba wanda kullum wannan da'awa suke ba don komai ba don saboda su rihe gaskiya su ɓoye ma mutane hakikanin addinin su wanda yake addini na dama an kawa shi akan taƙiyya suna bayyanawa kyarara cewa mazhabin malik shine mazhabi wanda ya kusa gami da yan wannan akida ta yan shi'a wanda kuma ba haka nan bane yaudara ce dan sun san cewa yan Nijar suna da awar cewa su yan malikiya ne Alauddin al-Misri ra'is na majlis idarat al-ittihad al na marakis da maktabat da madarasa ta rasulul akram a Nijar ya tabbatar cewa wannan ittihad ɗin da marakis ɗin nasu da maktaba tasu ya mallaki maktaba goma sha hudu da marakis da dama wanda suke watsa a cikin Nijar wanda dukkansu sun ɗauki sunaye na ahalul baiti ba wani a ce mishi rasulul akram da wani fatimatu zahara ba don kuma duka dan a ja hankalin musulmi da cewa wannan abun yana da alaka da addini alhali kuma addinin na shi'a da suna ta ƙoƙarin watso manshurat cikin dukkan wasu munasabat wata sallah ko wani azumi ya zo ko wani kaza ya zo sai su ƙoƙarin watsa wannan littattafai nasu littattafai wanda suke kumshe da wannan muguwa aƙida tasu mutane kuma sai su karɓa da hannu bibi ba don koyi ba don ba su san ba ba kowa a rubuce ki a rubuce da hausa da bayanai na hausa ko da faranshi shi kuma wanda ya ɗauka bai san ba cewa me asalin addinin a addini bai yi karatu ba a addini shin wannan abin haka yake da na karanta a rubuce da faranshi ko da rubutun hausa ko kuma akasin haka suke ta watsa suna sai dama mutane kamar yadda kiristoci suke kuma sani ne mu sani cewa ittihadikin wannan nasu musajjal ne a wajen daula a rubuce yake yana da yancin ya watsa na shaɗa shi don saboda daula a tsarin ta ta hana dukkan mai wani aƙida ya watsa aƙida shi ba su hanawa a wannan daular mu ta Nijar. kuma yana da damar watsa dukkan wani abin da yake da alaka da, da sunan addinin musulunci sifara ta iran kuma ta yi itirafi da shi tana kama mishi tana taimaka mishi da bashi da'am na dukiya akan watsa wannan na da, muhadarat da wannan littattafai da yaren horon shi da hausa kamar yadda muka yi bayani kuma ga muhadarori da nadawat da suke kokarin yi da mu'tamarat da suke yi don saboda jami'atul mustafa a niyame ta yi kokarin daga kafa ta zawwa yanzu ta kafa mu'tamarat wajen guda takwas wanda na karshen su an yi shi ne le 10 november 2006 november na goma sha shekara ta 2016 kuma sananne ne gami da mun sani cewa daula ta iran ita take dauke da wannan jami'a da kokarin ba ta da'am na dukiya da ba ta da'am na kayan karatu da dukkan wasu abubuwan da take bukata ba don koi ba don saboda kokarin watsa aƙida ta shi'anci a cikin niger kuma suna da kokarin dukkan wani abin da ya shahi na dukiya da wasu abubuwa masu yawa na kuɗi kamar yadda kowa yana gani kowa yana ji ba a banza ba suke watsa wannan dukiya tasu suke ba da dukiya ba don komai ba don saboda watsa wannan aƙida tasu mummuna kuma suna ƙoƙarin istimalatul mutakharrijina min al-madaris wal jami'at dukkan wasu wanda suka yi takharruji daga jami'o'i daga makarantu da jami'o'i da ba su minhohi na karatu a cikin jami'o'i na Iran da sauran jami'o'i na na huta waje ba don koyi don saboda mutum ya karanci shi'a idan ya komo kuma ya kokarin watsa ta a cikin ƙasa su a cikin ƙasar wannan ta Nijar duka wannan ta ne na shi'a ya yan uwa lalle mu sani cewa shi'a sun ɗauki karantarwa a cikin Nijar hanya ta karantarwa a karantarwa ta hukumance babbar wasila ta wajen watsa da a wasu da ƙoƙarin jan hankalin mutane akan addinin su wadda yake addini ne aqida ce wadda take batatta daga ciki akwai faru jami'atul mustafa wanda makarkinta yana cikin niyame wanda wannan babban masharu'i ne ba karami ba da wannan masu malaman masu bahasin dan saboda ana ba mutum karatu kyauta har da minha kace suna tsoron ta yi kafada da kafada ma da jami'atul islamiyya bin nijar jami'ar sai kenan wadda ita babbar jami'a ce a cikin garbu ifriqiya ya 'yan uwa mu sani cewa jami'an nan tana ta kokarin watsa mawaƙe inda a cikin intanet da ahada fikinta wanda suke na yaudara na ƙarya cewa kokarin su shine watsa addinin musulunci da da'awa wadda take wasdiya da kokarin watsa da dukkan wannan ahada fikin jami'a su da suke faɗa yaudara ce ƙarya ce dan jan hankalin jama'a mutum sai yi kokarin ya yi kokarin musharaka ciki sai ya shiga kuma yana karatun zaga ana cuso manyan akidu muggan akidu na 'yan shi'a guri na gaba akwai sanawiyatu zahara sanawiya ce lise ce wadda ake ma wannan sunan sanawiyatu zahara kuma makarkinta shine a niyame take tana daga cikin manya-manyan makarantu na 'yan shi'a wanda mutane suna ta saɗiyansu a ciki ba su san ba mummunan aƙidar da take a ciki don saboda tana da izini a wajen hukuma kuma tana da kawo rusum wanda suke masu sauki da sauki da arha ba haka kamar kyauta ma kake yi kuma suna ƙoƙarin ɗaukan masu karantarwa masu kafa'a kuma su ba su kuɗi masu yawa don a samu jauda ta'alimi kyakkyawa luga mai kyau a ce makarantarsu tana ana karatu mai kyau a cikin ta jama'a su ruhumata kuma haka yake ya'yan uwa a cikin garin niyame sanawiyatu zahara ta gaba akwai madrasatul imamul bakir ita ma madrasa ce sanawiya ce ita ma daidai take da sanawiyatu zahara daidai tamaman sai dai ita wannan ta yi wacce ta farkon don saboda tana da marahil ibtida'iyya da idadiya da sanawiyya ita ma a cikin niyame take da ko da premier da college da lise dukkan su baki ɗaya na larabci amma kuma da ƙoƙarin karantar da yara aƙidin shi'a a zahiri ba za su ce ba su aƙidin shi'a ne amma kuma aƙidu ne na shi'a guri na gaba ita ce madrasatu majma'al imam al-kisai a ta'alimi shi ma makarinta yana a cikin niyame ita ma makaranta ce ta yan shi'a da suke kokarin watsa aƙidun su da karance karancen su sai ta gaba al-madrasatul fudiyya ana wadda ita ma tasu ce suna nasaba ta zuwa ga al-mujaddid usman ibn fodiyo wanda kowa yana itikadin mutuncin shi da kima shi a garbu ifriqiya ga baki daya babban malami ne wanda yayi da'awa wanda yayi kokarin jaddada musulunci to sai suka sa mata sunan shi dan yaudara wanda babu alaka da su da shi dan saboda shi malami ne wanda yayi da'awar shi akan sunna ya karantar da addini yadda yake amma su kuma aqidu ne na shi'a suke watsa ta gaba akwai madrasatul fitiyatul islamiyya ita ma makarkinta yana niyame kafital ita ma ta 'yan shi'a ce akwai madrasa da shamsul ma'arif ita ma makarkinta yana zanda tana daga cikin gari makaranta wadda suke kafawa akwai madrasatul imam ali alaihi salam ita ma makarkinta yana niyami yana maradi wadda take ita ma makaranta ce ta 'yan shi'a akidun su suke karantarwa a cikinta a ciki akwai kuma madrasatul kazimiya makarkinta yana kwanni ita ma makaranta ce wadda suke watsa akidun su sai kuma akwai almadrasatul fodiya ita ma makarkinta yana kwanni kenan wannan makarantu wannan madaris su ne ya'yan uwa hanyoyin da 'yan shi'a suke amfani da su suke watsa aƙidunsu ya'yan uwa mu sani cewa mawkifin musulunci akan 'yan shi'a wanda wannan zai ba mu damar sanin kauce ƙoƙarin kauce ma kai ɗiyanmu a cikin wannan makaranta don saboda aƙidu na shi'a ne ake karantar da su kuma mummunan aƙidu ne wanda mun gani aƙidun su akan addinin musulunci wanda kaɗan ne daga cikin mugan aƙilinsu muka tsakura muka yi bayani kenan ya'yan uwa wannan shine juhudikin da ƙoƙarin da hanyoyin da 'yan shi'a suke bi wajen ƙoƙarin watsa da'awarsu a cikin garin a cikin ƙasar wannan tamu ta Nijar ta hanyar karantarwa wannan marakis ga baki ɗayansu na 'yan shi'a ne kuma da wannan ne zan san cewa lalle suna ta ƙoƙarin watsa dukiya da zuba dukiya da wajen karantar da addinin su wajen watsa su muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya taimake mu ya ba mu lada cikin abin da muke faɗa kuma Allah maɗaukin sarki ya kare mana aƙidunmu na musulunci ubangiji Allah maɗaukin sarki ya kama mana sai darasi na gaba zan mu tashi akan wasa'ilul i'lam da suke amfani da shi wajen watsa aƙidun su insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi